نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار لا يهدي الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته barkamu da sake saduwa a wannan masallaci mai yaran albarka masallacin Uthman ibn Affan a nan gadon kaya cikin garin Kano a yau juma'a daren asabar goma ga watan juma'a da saniya hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallama dubu daya da dari hudu talatin da biyu wanda kuma ya zo daidai da sha uku ga watan biyar miladiya ta dubu biyu da sha daya a wani majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda kuma muna cikin tafsirin suratul fajr wanda yau za mu tashi akan aya ta goma sha biyar biiznillah
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربه أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي
Allah maɗaukakin sarki ya ce fa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman to amma dan adam ko amma mutum idan ubangijinsa ya jarrabe shi fa akramahu sannan ya girmama shi wa na'amahu ya ni'imta shi fa yaqulu sai ya ce rabbi akraman ubangiji na ya girmama ni wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqa amma idan ya jarrabe shi ya kuntata masa arzikinsa fa yaqulu sai ya ce rabbi ahana ubangiji na ya wulakanta ni kalla ba haka abin yake ba balla tukrimuna al-yatim ba dai kwa girmama maraya wala tahadduna ala ta'amil miskin kuma ba kwa kwadaitar da junanku a bisa ciyar da miskini wa taquluna turata aklan lamma kuma kuna cin kayan gado ko gadon marayu aklan lamma ci mai tsanani wato hibbuna almala hubban jamma kuma kuna son dukiya so mai yawa wato bayan Allah madaukakin sarki a baya ya labarta wa wannan al'umma musamman kafirai waɗanda suke ganin kansu cikin ni'ima ta ubangiji wanda wannan ni'ima ta sa su suke girman kai suna jin cewa ubangiji yana son su kuma yana son aikin da suke yi shi yasa ya ni'imta su ubangiji ya gaya musu labarin adawa da samudawa da mutanen fir'auna da yadda Allah maɗaukakin sarki ya ba su ni'ima iri-iri ya ba su ci gaba ya ba su ni'imar lafiya da ta karfin jiki da kuma ta ci gaba yadda suke sarrafa rayuwa sai da suke more rayuwa amma ubangiji madaukakin sarki saboda sun gujire wa annabawansa sun ki karɓar dokokinsa ubangiji ya halaka su to kuma ba daban kuki ba ubangiji madaukakin sarki abin da ya ba ku na ni'ima da lafiya da 'ya'ya da wadata ba wai dan ko ku kowa bane ko kuma ba dan ku zaɓaɓɓu bane a gurin ubangiji yasa ya muku wannan a ubangiji ya muku wannan ne dan ya jarraba ku wato mizani ne na jarrabawa kamar da Allah ke ta wa naqukum bi sharri wal khairi fitna wa ilayna turja'un duk abin da za ka samu kanka a ciki duk halin da za ka tsinci kanka a ciki mai kyau ne ko mara kyau ne mai daɗi ne ko mara daɗi ne na samu ne ko na rashi ne na lafiya ne ko na rashin lafiya to jarraba ce ubangiji yake yi maka idan yanayin da kake ciki yanayi ne wanda ya yi maka saboda yanayi ne na morewa da jin daɗi da wadata to ubangiji ya yi maka haka ne don ya jarraba ka ya ga irin yadda wannan wadata ba za ta hana ka bantsarewa ba ba za ta hana ka gode wa Allah ba ba za ta hana ka biyayya ba za ta hana ka tausayin na ƙasa da kai ba yana so ya jarraba ka ne ya ga wannan in kuma ya jarrabe ka ne da babu ya jarrabe ka da talauci to ubangiji yayi haka ne dan ya ga irin yadda za ka yi hakuri ka jure ka mai da al'amarinka ga Allah ka san cewa shi yake bayarwa shi yake hanawa inda ya ga dama sai ya baka inda da ya ga da bai ga dama ba sai bai baka ba saboda haka ka hakura ka jure ka dangana wannan jarabawa ce ubangiji yake yi don haka samu da rashi da wadata da jin daɗi da lafiya da rashin lafiya wannan ba shi ne mizani na karrama mutum ko rashin karrama shi ba da mutum ya samu kansa cikin wadata da ni'ima ba wannan yake nufin Allah ya fifita shi akan wanda ba shi da shi ba wannan mawazin ne madiya mawazin ne wato insaniya bashariya wanda za a girma mutum saboda yana da yana da wani abun duniya a wulakanta shi saboda an ga ba shi da wani abu a girma ba shi saboda yana da sarauta ko yana da jama'a ko yana da dukiya ko kuma a wulakanta shi saboda an ga shi ba kowa ba ne wannan ma'auni ne ɗan adam ba ma'auni ne na Allah sannan ko ba wannan ne ma'auni na gaskiya ba ubangiji a nan yana fede yanayi ne da ɗabi'a ta ɗan adam irin yanayi da hali na mutum ce fa'amal insanu amma shi mutum idan babtalahu rabbuhu idan ubangijinsa ya jarrabe shi kaga ubangiji sai ya kira abin jarraba wato idan ubangiji ya so jarraba shi ya so ya gwada shi fa akramahu sai ya karrama shi ya girmama shi wato ya bashi abin da yake na karamci ne na jin daɗi ne ko kuma ya sanya shi saboda wadatar da yake da ita ya zama kariman bai na kauli wato ana ganin shi babba ne a cikin mutanensa wani abahu ya ni'imta shi ya hore masa abin rayuwa kawai ya kudu sai ya rika cewa rabbi akrama ubangiji na ya karrama ni wato abin da yake nufi da ubangiji na ya karrama ni wato ubangiji na ya fifita ni ya darashta ni tunda ya bani dukiya maimakon ya fahimci cewa wannan jarabawa ce ubangiji yake masa ya san cewa wani wato nauyi ne babba a kansa ya shiga cikin wani kalubale ne da ya kamata ya yadda zai yi ya ga cewa ya ci jarabawa maimakon haka sai ya rika cewa rabbi akraman ubangiji na ya karrama ni wato ya fifita ni kamar yadda fir'auna lokacin da Allah ya bashi dukiya yake cewa inna ma utituhu ala ilmin indi wato saboda ilimi na ne wato karuna afwa karuna lokacin da Allah ya bashi dukiya mai yawa ya bashi dukiya da Allah yake cewa inna karuna kana min qawmi Musa فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لا تنوه بالعصبة اولي القوة اذ قال له قومه لا تفرح ان الله لا يحب الفرحين أتشكين وأزايا سنزم مصادر قال إنما أوتيته على علم عندي yace ni an bani ne wannan saboda ilimi na wato saboda cancanta ta saboda na san hanyoyin kasuwanci na san yanzu yadda za a juya dukiya yanzu nan ta haɓaka na san hanyar da za a samu riba da haka saboda kwakwalwata da kwarewa da cancanta ta yasa Allah ya bani kaga maimakon ya ɗauka jarraba shi ubangiji yake so ya yi ya shiga zai gode ko ba zai gode ba ka duba annabi Sulaiman alaihi salam lokacin da aka kawo masa al'arshin Bilqis ya gan shi gaban shi me yace hal hada min fadli rabbi li yabluwani a ashkuru am akfur to wannan falala ce daga ubangiji kuma ya mun wannan dan ya jarraba ni kaga ya abin jarrabawa a ashkuru am akfur to zan gode masa ko zan zan butulce masa to mumini haka yake daukar dukiya to amma idan dan adam bai samu tarbiya ta ta annabawa ba bai samu tarbiya da annabawa suke zuwa da ita ba to sai ya zama wato yana da irin wannan hali da ubangiji ya fara wala in azaqna al-insana minna rahmatan من بعد ذراء مسته ليقولن ليقولن ذهب السيئات عني انه لفرح فخور wato dan adam idan muka dandana masa idan muka dandana masa wato wata rahama daga wajen mu bayan da ya ya jiga ta bayan da yana cikin wahala sai mu wato raba shi da wannan wahala muka ba shi ni'ima sai ya rika cewa zahaba sayyatu an wato wahala yanzu ni na rabu da wahala mun yi ban kwana da wahala ni da wahala mun yi hannun riga shikenan sai ya shiga alfahari da fariya alfahari na girman kai yana farin ciki irin na girman kai yana alfahari wala in azaqnahu na'ma ba'da dharra'a massatu آه لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير فهكذا أبيجي يكي شوى ولئن أذقناه ولئن أذقناه رحمة منا ثم نزعناها منه ليقولن هذا لي فإن ولئن أذقناه رحمة منا ثم نزعناها منه ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى wato idan ubangiji ya bashi rahama ya bashi ni'ima ya bashi jin daɗi bayan da ya shiga ta ya wahala sai ya rika cewa wannan daman ni na cancanci haka shikenan kuma sai ya shiga yi wa Allah butulci shi bai ba tsammanin za a tashi alkiyama in ma har akwai alkiyama to an koma can can ma da shi za a ci wato an ci da shi nan can ma da shi za a ci wala in rujaitu ila rabbi inna li indahu lal husna wala nunabbi anna alladhina kafaru bima amilu wala nuziqannahum min azabin ghalib wage ce za mu wabarta wa kafirai abinda suka aikata sannan kuma za mu dandana musu azaba wacce take ba kankan ba kankan ba kankan ba saboda haka abin da kafir yake ciki na ni'ima ko kuma wani mai saban Allah mai butulci wato mai yawan saban Allah abin da yake ciki na ni'ima ba mizani bane da yake nuna cewa shi ya fi daraja a gurin Allah ko kuma mizani da yake nuna cewa shi Allah yake so wannan kafirai da wanda ba su da fahimtar addini su suke da wannan zai Allah yana cewa ya sabuna annama numidduhum bihi min malin wa banin nusari'u lahum fil khairati bal la yashurun suna tsammanin abinda muke ba min malin wa banin muke ƙara musu na dukiya da 'ya'ya musari ulama fil khairat muna gaggawar tila musu alkhairi ne haka suke tsammani wallahi su ba su sani bane ba su san irin talala da ubangiji yake musu bane inda sun sani ba za su yi wannan zato ba ubangiji madaukakin sarki da ya ga dama ba dan kada kowa ya zama wato kafiri ba da sai ya wato kada ya takaita wadata da samun cikin kafirai da sai a yi ta bawa kafirai kafirai ta jin daɗi ya samu duniya ya samu dukiya ya samu mulki ya samu komai shi ko mumini ya yi haƙuri in an je can ya samu to ubangiji ya san tabi'a dan adam shi ya halicci kayansa shi ya san halin kayansa inda ubangiji ya yi hakan ya rika ba wa arni da kafirai da miyagun mutane a karka ba su duniya kaga su suke shiga manya-manyan motoci suke gina manya-manyan gidaje su ne masu wato akawon faldala to mutane karshen ta za a rika za a rika rinda wallahi sai kaga ana rinda da shi gidan kowa sai ya rinda wani ma sai ya yi rinda da shubha ya ce bara mu yi rinda in muka samu sai mu dawo sai sai ya rinda da da wata shubhar banza ya ce mu rinda mun samu shikenan sai mu dawo kuma mu ce mu kyaji to Allah ya san dabi'a dan adam haka take shi yasa yace walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir-rahman li buyutihim suqufan min fiddatin wa ma'arida 'alayha yadhharun ولبيوتهم أبوابا وسورا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين ubangiji ya ce wa laula an yakuna nasu ummatan wahida ba dan dukkan mutane kar su zama akan addini ɗaya ba wato duk su zama kafirai la ja'alna liman yakfuru birrahmani li buyutihim suqufan min fiddatin da sai mu sanya ma wanda yake kafircewa Allah sai mu sanya wa gidajen su rufi na azurfa wa ma'ari da alaiha yazarun mu sa musu matattakala ta azurfa su rika tattakawa suna bi ta kai wa bi biyutihim abwaban wa sururan alaiha yatakun mu sanya wa gidajen su kofofi da gadan da gadan da gadaje wanda za su rika wato kishin gida akai wato suna rayuwa ta morewa wa zukhrufa mu sanya musu kyale-kyalen duniya to in Allah ya kashi kenan kuma mutane sai su zama kowa sai ya zama kowa sai ka ga abin sau haka dabi'a ɗan adam take to ubangiji ya san ya san halin abin da ya halitta sau haka sai bai yi haka ba sai ya ba wannan ya ba wannan ya ba wannan ya hana wannan ya ba mumini ya ba abin nan ya ba wa kafiri kowanne ya ga dama ya ba shi to amma wannan bayarwar da ya yi duk tana ƙarƙashin jarrabawa duk tana ƙarƙashin jarrabawa wani lokaci ma alama ce idan ka ga wato mutum yana saba wa Allah kuma ubangiji yana buɗe masa duniya to alama ce ta cewa akwai wani abu da zai biyo baya mara daɗi mara kyan gani wanda Allah ce falamma nasu ma zukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli shay hatta idza farihu bima utu aqadnahum baghtatan fa idza hum mublisun wani ce da suka manta abinda suka manta abinda muka yi aka yi musu wa'azi da shi suka manta karantarwa da wa'azi da nasiha da aka yi musu fatahna alaihim abwaba kulli shay sai muka bude musu kofofin komai duk inda ya sa gaba sai ga samu har sai da ta kai sun shiga alfahari suna ganin cewa a ubangiji magashi sai ba su yake Allah ce a farza mu baktatan baktatan sai muka kama su sai ga ku ya ce to ubangiji haka yake sha'anin sa wani lokaci in ya baka kana ta gorewa kana ta gorewa kana yin abin da kake kana fadakala da kaga dama to wata alama ce da take nuna abin da zai koma wato nihayar mutum ta kusa zuwa kun ga dai dan karuna ko mu ce karuna yadda karshen sa ya kasance yadda ƙarshen ƙaruna ya kasance bayan gashi ya samu wannan duniya ƙarshe fa kasafna bihi wa bidarihi al gaba ɗaya ubangiji ya kisbe shi da gidansa gaba ɗaya ubangiji ya sa ƙasa ta haɗe shi to ubangiji yana yin wannan ya ba wa mutum ya bar shi da yi ta fataka da duniya da yi ta bulewa da fantabawa cikin tsare lokaci sai ubangiji ya kama shi wa idza aradna an nunzika qaryatan amarna mutra fiha fa fasaqu fiha fa haqqa alaiha alqawl fa dammarnaha tadmira idan muka so halaka alƙarya kenan masu wadatar ci samu kai su ta ba kancin sai da su yi ta ba su kanci su ta abin da suka ga dama kan kankanin lokaci kuma sai ubangiji ya yi rugurgu da wannan alƙarya ya halaka ta da aka samu da rashi ba alama ce da take nuna ubangiji ya girmama wanda ya bawa ba ko ya kaskanta wanda ya hana to amma su kafirai ba su fahimci wannan ba je suke ai samu wato samun nan da suke alama ce cikin Allah ya yarda da abin da suke inda bai yarda ba dan me zai faru ya kamata ya hana su suka fi soyuwa a wurin Allah tun da an ba su duba har ne ta kai ma suna cewa annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya kori talakawan da suke jikinsa ya kori irin su amma ibn yasir da mahaifinsa yasir irin su bilal irin su qabbab ibn al-arab duk dai waɗannan talakawan da ba su da komai annabi ya kore su in ya kore su to su za su su imani ci za su imani ci Allah ya hada shi wala taqulu lil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajha ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين الله kada ka kuskura ka koyi waɗannan talakawa wannan ba alama ce ta nuna cewa waɗancan su ne su abin soyuwa ba kakka kore su hisabin su ba akan ka yake ba hisabin ka ba akan su yake ba in kuma ka kore su zaka zama cikin azali wa kadhalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula idan Allah alaihim bil bayyina alaysa Allah bi a'lam bi shakirin to haka ubangiji ya fitini waɗannan mutanen waɗanda suke ji su masu wadata ne ya fitine su da waɗannan talakawa waɗanda su Allah ya yi wa falala ta ta fahimtar addini su Allah ya yi wa falala ta musulunci su ko suna ganin in falala ta ya kamata su za a yi wa abinda su suke da akwai su ne manyan gari Allah ce wata zalika fatanna ba'dahum bi ba'd li yaqulu a haula imanna Allahu alaihim min bainina suka ce wannan waɗannan su ne Allah ya yi wa baiwa ya fifita su akan shi alaysa Allahu bi alam bi shakri shi Allah ba ya kusa masu gode masa ba don haka da samu da rashi a gurin mumini da jarraba ce yana cikin jarraba ta ubangiji shi yasa Allah ba da sarki ce illal ladina sabaru wa amilu salihat wanda Allah ya bashi ni'ima wadanda Allah ya ba su ni'ima kuma suka san Allah suka yi hakuri suka yi hakuri dan ta kanta ni'ima tana bukatar hakuri ba wai kawai wato ainihin wahala ce ko bala'i yake bukatar hakuri ba har ita kanta ni'ima an fi ambatan haƙuri wajen wahala saboda nan ɗan adam wato an fi ganin ya fi buƙatar haƙuri shi sa ka fi ambatan haƙuri wajen wahala amma ita ma ni'ima tana buƙatar haƙuri shi yasa ubangiji ce wala in azabnahu na'ma min ba'di dharra'a masatu la yaqulanna aw ba'da dharra'a masatu la yaqulanna dhahaba sayyi'atu anni innahu la farihun fakhur sai ce illa allazina sabaru wa 'amilus salihat kaga ni'ima ce amma ubangiji sai ya biyo bayan ta daga kan hakuri ce illa da zai nasara sai dai waɗanda suka yi hakuri a ce ita ba ni'ima to ubangiji zai ba mutum tana buƙatar tana buƙatar ya yi hakuri wajen ya bi Allah kada ya yarda wannan ni'ima ta ruɗe shi ya kaucewa addinin Allah ko ya kaucewa tafarkin ubangiji Allah maɗaukakin sarki ya ce kalla ba haka abin yake ba wato waccan aƙida wacce take nuna samu shine alamar girmamawa rashi shine alamar wulakantawa ce ba haka abin yake ba na iyaka dai wata ɗabi'a ce ta ta ɗan adam ɗan adam da Allah ya halicce shi da ciwon kwaɗayi da cutar kwaɗayi a zuciyarsa inna al-insana khuliqa halu'a idza massahu ash-sharr jazua wa idza massahu al-khayr manu'a illa al-musallin to dan adam ta ta halicce shi da irin wannan cuta ta kafar gaba da kwaɗayi idan sharri ya same shi ya zuwa sai ta same shi mai yawan raki ba a guri wa idza massahu alkhairu manua kuma alheri ne same shi sai zama mai ruwa Allah ce illa musallin sai masu sallah waɗanda suka tsaya kan addini na kwarai su ne suke samun kubuta daga cikin irin wannan dabi'a akwai a tarihi waɗanda ma suka yi ridda saboda kawai sun samu kansu cikin wahala suka samu kansu cikin wahala wani ya tashi ban ya'budu Allah ala fa ina saba mu khairu nisma annabihi wa ina saba fitnatu talaba ala wajhi fasara dunya wa akhirah zalika huwa al-khusran al-mubin da ba can akan gaba yake in ya samu ana samu a tafiyar to shi kenan sai ka ga yaro ka gan shi yana zariya yana kara kaina ya kai ya kawo saboda akwai wani abu da ake samu na alwujudu idan ko ba a samu ko wata ba wani bala'i ta hu haka ana kama ko ana daurewa shi kenan in kalaba na wani sai ce shi bai san kuma ba shi ba abin da ya haɗa ku hanya ce take haɗa ku amma shi kwata kwata ba ba da zai kuɗe ba Allah ce ya yi asarar duniya da lahira ya yi asarar duniya da lahira ko wani ibnu rawati malami ne na mu'tazila ba mu'tazile ne ba mu'tazile ne saboda talauci ya yi riddama gaba ɗaya ya zama mulhidi yana ganin yaya za a yi shi a matsayinsa na malami kuma Allah ya bashi talauci shi bai gane saboda ya kula cewa ga waɗannan zindiki mulhidi da bai yadda akwai Allah ba amma Allah na ana kaba shi sai yake ganin kamar da abin ma da yake faɗa ba haka bane har yake cewa kan aqilin aqilin a'yat madahibuhu wa jahilin jahilin talqahu marzuqa هذا الذي ترك الأرحام عائرة وصير وصير العالم وصير العالم النحرير زنديقا yace ka ga mutum cikakken hankali amma al'amuran ka duk sun toshe gashi Allah ya bashi hankali da ilimi amma kuma abubuwan da sun bi sun toshe masa sun rikice masa ya rasa gane rayuwar ya amma ga wani jami'i wawa ba shi da komai amma ubangiji na ta ba shi arziki yace shi wannan shi ne ya dimauta masa tunaninsa shi wannan shi ya dimauta masa tunaninsa ya bai da shi ya zama zindi to kaga wannan rashin sanin alqur'ani da rashin sanin mizani a gurin ubangiji da ya san abin da ubangiji ya faɗa alqur'ani ba zai ba zai faɗa ka ba da ya yarda da abin da Allah ya faɗa masa alqur'ani ba zai ba zai zama da irin wannan aqida ba Allah ce kalla abun ba haka yake ba bal la tukrimuna al-yatim ba dai ba girma ga maraya wato abun ba maganar ko an girma ba kuma saboda an ba a ku kan ku ba ku karrama maraya maraya shine wanda ubansa ya mutu yana kare wato yaron da ubansa ya mutu as-sabiyyu alladhi mata abuhu wannan shine maraya kafin ya balaga in ya balaga shi kina zama kamar kowa ba za a ci gaba da ce masa maraya don inda aka ce al-yatim to yaro ne karami sabi ne qabla al-bulugh amma sai ka ga mutane yanzu ka ga mutum ya shekara 60 an taba shi ce shi maraya kaga ba wata ba maraya ya shekara 50 kuma sai ce shi maraya ana masa haka dan an gaishe shi maraya wanda yaro wanda ba haka bane haka nan ko da mace ce ta zama budurwa to ba marobiya ba ce sai ga mace ta balaga ta isa aure ana cewa mareniyan nan za a yi wa mareniyan nan aure to ta kila a ce mare dan da ake tausayin ta amma a shar'ance ba ita ce maraya maraya shi ne asabi wanda ainihin ya rasa ubansa ana cewa uba saboda al'abu shine a'i shi ke daukan nauyin wato ‘ya'yansa, amma ba maganar wanda ya rasa uwa ba, wanda ya rasa uwa ba a ce masa maraya, matuƙar ubansa na dare. To Allah ce, kalla balla tukuri muna da ba dai kwa karrama maraya, wato ba kwa karrama maraya, an faɗi maraya saboda a lokacin wato saboda ramzi ne na mai rauni wanda ba zai iya kare haƙƙinsa ba. wanda ba zai iya tashi ya nemo haƙƙinsa ba an fi ƙarfinsa sai aka ambace shi ba ma'ana a nan ayar za ta kunshi dukkan wani mai rauni wanda ba da zai yi saboda rauninsa ya karɓi haƙƙinsa sai ya zama da ana nuna masa fin ƙarfi ko talaka ne shugabannin za su riƙa nuna masa fin ƙarfi ba su shiga cikin wannan su riƙa cin kuɗinsa suna cinye dukiyar an ba su ko kuɗin da aka samar domin a yi wa talakan aiki su cinye waɗanda suna cikin waɗanda wata kulu da tura da afilan lalmatin saboda ganin mai rauni ne ba yadda zai ba shi da soja ba su da 'yan sanda ba shi da makami to ba a nuna masa kan ƙarfi in an cinye ma ba abin da zai iya yi to shi ne ubangiji yake gaya muku ko kuna ganin kamar an karrama ku kuma ku ne bai abin da ba ku bayi abin da ya kamata ku yi karamcin ba tun da la tuqribuna al yatim ba ku karrama maraya a wani gurin Allah madaukakin su ce Allah madaukakin sarki yake cewa ara'aita allazi yukazzibu bi din fa zalika allazi yad'u al yatim wato yana tankade shi wato ya ture shi ya hambare shi ya fike shi daga hakkinsa kai ka ce ga maraya da yanzu zai dawo hakkinsa ya saka hannu ko kafa ya bake shi kaga muntahal kasuwa kenan wato an kai matuka wajen nuna kasawa da kekashewar zuciya da rashin imani wala ta'adduna ala ta'amul miskin ba fa fadaitar da junan ko qira wala ta'adduna ala ta'amul miskin ba fa fadaitarwa bisa ciyar da miskini wato ba ce ba kwa ciyar da miskini ba ce ba kwa fadaitarwa wato ko al'amru bil ma'ruf wa nahy anil munkar ta fuskar a neman wa rauni hakkin da ba ku yi ballan sana ku ku taimaka masa wanda ba ya kamata ya taimaka masa ba ku cewa a taimaka wanda ba zai ce wani ya taimaka ba dai shi zai taimaka ba zai taimaka ba to ko wani ba za ku so ku ga cewa yana taimakawa ba ko wani siyasa ce ko cewa shi mai rauni a bar shi a rauninsa in yayi karfi to za ku tuku kowa da shi amma in ka bar shi da rauninsa to sai ka abin da kake so kuma ka bautar da shi yadda ka ga dama yana siyasa ce ta wasu kasashe cewa a bar talaka cikin yunwa da wahala za ka sai ya zama yara kullum ko da yaushe yana maka hidima kana fitowa yana sai kai ba kamar ka sai kayi saboda ka sai dai ya zuga ka kuma ka dan bashi wani abu kamar yadda mutum yake ba karnukansa abinci saboda su yi gadon sa da daddare in ya samu ya wadata to ba za ka gan shi ba ba zai zo ya maka wannan fadancin ba kuma zai fahimci haƙƙinsa to shi yasa hatta junansu ma ba za su faɗaitar ba akan ciyar da miskini wa taquluna turasa afilan lamma kuna cin dukiyar gado a jahiliya yara ƙanana da mata sai a hada su gadon a ci babba a cikin usura wato a cikin family sai ya cinye gadon ya hana yara kanana ya hana mata ya ya hau kai ya zaune ko wabe da za a yi ci yana da ma dukiya ya hada da tashi la tawla taqulu amwalakum ila amwalikum innahu kana hukum kabira kada ku hada dukiyar ku da tasu ku ci wannan ba karamin laifi bane laifi ne mai girma shi yasa Allah ya ta kuluna turata aklan lamma lamma ay aklan jami'a to ku cinye gaba daya ba za ku bar komai ba shine ku cinye duka ba za ku san musu komai ba wannan ɗabi'a ce a jahiliya da musulunci ya zo ya yaƙe ta to duk sanda za a samu wani ya rika cinye dukiyar mai rauni ko shugaban ma'aikata ya rika cinye dukiyar ma'aikatansa ko wani shugaba da aka zaba aka dora shi akan mulkin jama'a ya cinye dukiyar al'umma to yana cikin wannan shi ba yana cikin waɗannan da Allah maɗaukakin sarki yake faɗa wa ta'kuluna turata aklan lamma wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna san dukiya so mai yawa al-jammu shine al-kathir al-kathir al-ma' al-bi'r al-jamum ana to al-bi'r al-jamum wa kathiratu al-miyah rijiya mai yawan ruwa ana sifanta ta da jamo haka ubangiji yana nufin kuna san dukiya so mai yawa wato ana ubangiji yana fede mana hali na ɗan adam ɗabi'a ce ta ɗan adam wa inna hu li hubbil khairi la shadid alkhairi ana almal wato mutum ne mai mai tsananin san dukiya dan adam yana da tsananin san dukiya na wanda ɗabi'a ce da Allah ya halicci mutum da ita kuma idan mutum ya san yadda zai sarrafa wannan ɗabi'a tashi ba zai bari ta rinjaye zuciyarsa ba to ba wai Allah zai kama shi da dan yana son dukiya ba dan kana son kai kuɗi kana son kai babban gida kana son kai babban mota ko kana son kai kamfano haka kaji kana son kai wannan ba wai ne ji kake wa Allah ba dan ɗabi'a ce da ubangiji ya ainihin dasa a cikin zuciyar mutane cikin zuciyar dan adam inda wani kubbal khairi la shadid to sai dai yaya za ka yi wajen sarrafa wajen ta'amuli da wannan abin da kake ji wannan dabi'a to a nan ne ake gwagwa ba a nan ne wani zai ce ya ki halal ya ki haram ba ruwansa shi dai ya biya wa zuciyarsa wannan bukatar ta to a nan ne ake gane mutum na kwarai da wanda ba na kwarai ba wani duk da zuciyar tana so ba wa zai taɓa abin da ba na shi ba ba zai ci dukiyar da take haramun ba ba zai nemi kuɗi ta hanyar haram ba zai danda kuɗin wato wani ba ba zai ci haƙƙin wani ba zai sarrafa wannan ɗabi'a tashi ta inda ya dace saura ka shi ta san dukiya ba wai laifi ba ne ka ji kana so wannan ba ba ba laifi ba ne lokacin da aka kawo dukiya daga Bahrain lokacin da Abu Ubaida ibn Jarrah ya dawo daga Bahrain aka zo da dukiya da yawa da asuba a sallallahu alaihi wasallam sai da masallaci ya ci kafar duk asubu annabi yana sallama wai wai ya ga masallaci da an cika yace na sa abu da ya fito wanda sahabbai kenan mutane suka kowa kai to sai ga wasu shi ba wai talauci yake ji bal qabra sha'arikum walakin absha'arikum an tumsafa alaykum ad-dunya fatanafasuha kama tanafasuha fatulikakum kama ahlakatukum ce ba talauci nake ji muku tsoro ba abin da nake ji muku tsoro dukiya duniya a shimfiɗa muku duniya ku zo kuna gasa wajen tara duniya ta hada ta ku kamar da ta hada al'ummomin da suka gabace wato a nan annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna musu cewa wannan abin da suke gani na talauci ba zai dore ba ba za su ci gaba da zama cikin talauci haka za a yalwata musu a rayuwarsu za a samu dukiya daular musulunci za ta yi kuma haka abin ya faru shi abin da yake jiya musu tsoro kada kuma kuɗin ya samu ya zama ya shagaltar da su amma ba tun talauci ba za a ci gaba da zama a haka kuma haka abin ya faru bayan an karya daular farisa da rufe haka ta dukiya aka samu wadata sosai haka na azabar sai na umar aka samu wadata sosai azabar umar ibn abdul aziz sai da ta kai ma aka fidda zakka a yi ta neman kai da ita kowa aka kwakwasa ya ce ni ba gatawa a rasa ba zan ba haka dukiyar gasa nan an same ta kodi to annabi ne ya musu bishara ya ce wannan ku daina zaton abin zai ci gaba da zama haka za a samu canji za ka ni ba talaucin da ke tsoro zai zo a halaka ba a duniyar da za a samu nan gaba ku rika gasa wajen tara ta ƙarshe ta zo ta halaka ku kamar yadda ta halaka waɗanda suka gabace za ka ci san dukiya ba laifi ba ne ubangiji ya kira dukiyar da alkhairi abin da yake alkhairi ba ka ce masa sharri ba ne inda Allah ya kira shi alkhairi ba za ka kira shi khairi sharri ba innahu li hubbil khairi yace ba ta yi hubbi sharri ba li hubbil khairi yace haka ba wai laifi bane ka so abu laifin yaya za ka yi wajen samun abu shi yasa Allah ce kutiba alaikum idza hadara ahadakum al-maut إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين kaga in taraka khairan me ake nufi da alkhair anan ba saboda shi dukiya a karan kanta ba wai sharri bace amma hannuwa za ta shiga hannuwa za ta shiga nan ne ne za a gane ta shiga hannun da yake mai kyakkyawan hannu ko ta shiga mummunan hannu ta shiga hannu mai alkhairi ko ta shiga hannu mai sharri shi yasa sallallahu alaihi wasallam yace ni'mal mal salih lirajul salih kaga har yayi dukiya dukkan dukiya ta halal madalla da ita amma a hannun mutum da kwarai a hannun mutumin kirki madalla da irin wannan dukiya ya sa muka ga sahabbai cikin manya-manyan al'asharatul mubashshari da biljanna cikin su akwai masu kuɗi da yawa a cikin su ga irin su suwa irin su Uthman ibn Affan irin su Abu Bakar Siddiq shi kansa irin su Abdurrahman ibn Affan da Sa'ad ibn Abi Waqqas duk suna daga cikin masu wadata suna da wadata sosai amma kuma dukkan su ba wanda ya mutu sai da aka masa bishara da sai ashe kaga ita dukiya ba za ta zama maka matsala ba za ta zama maka matsala matsalar ta shine ta hana ka addini ta hana ka gaskiya ta sa maka girman kai ta sa maka jiji da kai ta sa maka wulakanta mutane shi ne ubangiji ce wa tuhibbuna al-mala hubban jamma kuna son dukiya so bai yawa sai ya ce kalla ba haka abin yake ba wannan tsawa ce ubangiji yake musu wato wannan batu na duniya duk ba shi bane magana tana lahira wannan mizani da kuke amfani da shi a nan duniya ba shi ne mizani ba mizani yana lahira a can ne mutum yake gane shi karimi ne ko ba karimin ba ne karimi ne ko wulakantacce ne a lahira amma wannan abin da kuke samu a nan duniya ba alama ba ce da take nuna wato cewa a ubangiji ya karrama ku ya fifita ku ta wani lokaci idan kai ka nema a wajen Allah sannan kai masa biyayya yana iya azurta ka ya baka kamar da Allah ya ce wa tusabbiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa'a 'alaykum bidirara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara kaga ta hanyar istighfari za ku iya samun wannan zai iya ba ku wato saboda saboda imanin ku saboda istighfarin ku saboda biyayyar ku ga Allah wa Allah wastaqamu ala tariqati la astainahu ma an gadaka wa law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhi wa law anna ahla alqura amanu wattaqaw la fatahna alayhi barakatin min as-samai wal ard walakin kadzabu fa akhadhahum bima kanu yaksibun ubangiji na iya baka saboda kai masa da'a kai masa biyayya amma kada ka ji dan bai baka ba ya wala ka ko kuma kawai dan ka samu karka jin cewa kai saboda ka cancanta ne yasa Allah ya jarrabawa ce da sabon da rashin duk jarrabawa ce Allah ce idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike kasa nikewa bayan nikewa wato wasu malamai suka ce wa Allah an yi tawkidin wannan an yi tawkidin dakkan dakkan anan dan kanka kawo maganar majazi ko ka ce ko wata kinaya ce to amma aka ce dakkan dakka shi kenan an cire maka dukkan wani abin da za ka na majazi ko na wata kinaya ba kinaya ba ce nikewar ake nufi amma ka duba a cikin suratul haqa wa humilat al-ardu wal jibal fa dukkata dakkatan wahida saboda ita ce aya farko ba amma nan da ita ce aya da ce a jerin gwanon sauka surori wadda ta shiga goma kaga anan aka fara magana da ke kasa sauraka aka nuna maka cewa gasken ake nufi ba kinaya ake nufi ba idza dukkatil ardu dakkan dakka idan aka nike kasa nikewa bayan nikewa wa jaa rabbuka wal malaku saffan ubangijin ka yazo da mala'iku sahun sahun kaga kenan ranar kiyama nike kasa da girgiza ta alama ce ta cewa alkiyama ta zo alama ta cewa wannan rayuwar ta kare da duk abin da mutum ya shuka in khairan fa khairan in sharran fa sharran wannan duk ya kare yanzu ta marhala ce wani zango ne za a shiga sabo na rayuwa haka ubangiji ya canza tsarin kasa gaba daya ya share wannan kasar da aka yi gwagwarmaya a kanta kowa ya dasa abin da ya dasa ya shuka abin da ya shuka يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار an gama wannan to yanzu an shigo wata marhala sabuwa a nan ne za a gane karimi na gaske a nan ne za a ga wulakantacce na gaske wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa ubangijin ka yazo da mala'iku sahu sahu wato sahu bayan sahu haka ubangijinka zai zo yawmal qiyamati li faslil qada li faslil qada baina ibadi domin yayi hukunci tsakanin bayansa ayi hisabi dan aljanna ya tafi aljanna Allah ya samu daga cikin su dan wuta ya tafi wuta Allah ya tsare mu wannan baji'i sifa ce ta ubangiji zuwa waja'a rabbuka wasu malaman tawili suka ce wa ja'a rabbuka ai ja'a amru rabbika ko ja'a qada'u rabbika to ubangiji dai da ya ga dama sai ya fara inda amru rabbika din ya so da da sai ya ce amru rabbika din to amma tun da nan rabbuka din ya ce to rabbuka din ne mu ga ahli sunna ba mu da wani batu da za mu yi na tawili ko mu yi kare kare ko mu yi kwakwari ba ubangiji da ya so ya faɗa abu rabbuka din ai ya faɗa hal yanzuruna illa an ta'tiya wal mala'ikatu aw ya'tiya rabbuka aw ya'tiya ba'du ayati rabbika ashe da haka dama sai ya bambance tsakanin kaga nan da ya ga dama sai ya bambance tsakanin itiyanul mala'ika itiyanuhu da kuma itiyanu ba'd ayati wa ma na ce wa ja'a rabbuka ubangijin ka yazo wannan sifa ce ta ubangiji ahlus sunna suna tabbatar da ita yadda ta zo a alqur'ani ba tare da tawili ba annabi sallallahu alaihi wasallam bai tawilin wannan ayar ba kamar yadda bai tawilin ayoyin da suka nuna istiwa'i ubangiji ba da sauran sifofin ubangiji kamar yadda ubangiji ya sifanta kansa da nuzul a cikin hadisin nuzul yanzilu rabbuna wata rana ishaq ibn rabi'a malami ne daga cikin malaman hadisi abokin imam ahmad ibn hanbal yana majalisin wani da saraki daga cikin sarakunan dawar banal abbas ana ce da shi abdullahi bin zahir sai shi wannan masaraki sai ya tambayi shi wannan malami ishaq ibn ibrahim ibn rabi'a yace da shi shin hadisin nuzul hadisun nuzul hadisin da yake maganar saukar ubangiji gaskiya ne sahihi ne ce na sahihi sai wani daga cikin yan bid'a sai zai yi musu zai yi tawi sai shi wannan malami ishaq ibn rahuya sai ya karanta masa wannan aya wa ja'a rabbuka wal malaku sakkata ya ce to wannan ayar tana tabbatarwa da Allah mai ci zai zo sai da bid'a ya ce to Allah rana alkiyama ke ne sai ce to in zai zo rana alkiyama ba zai hada shi zo ne in har zai zo rana alkiyama zai hada shi zo ne wannan sifafi ne na kamala ba sifa ce tana kasa ba duk wata sifa ta kamala ubangiji shi ya fi cancanta ya siffantu da ita walillahi al-masalul a'la kamar ubangiji ita ce sama ba zai yi ba abin da yake sifa ce ta kamala ka yadda sifa ce ta kamala ga wani ma'aruki amma kuma kai tabbatar da Allah ba kuma wannan talawa ya sifanta kansa da wannan sifa sai ka soke ta Allah yana so yana fushi yana dariya kamar yadda ya zo a hadisi wannan duk sunubi ne na kamala sunubi ne na kasama Allah yana magana sadda ya ga dama da wanda ya ga dama a inda ya ga dama wannan sifa ce ta kamala in ka kore masa ita ka tabbatar masa da aka sunta da zarar ka kore sifar magana ka tabbatar masa da aka sunta kamar yadda ka kore sifar gani ka tabbatar masa da makanta ko ka kore sifar ji ka tabbatar masa da kurinta wanda kuma duk sifa ce ta zakata in ka ce baya magana ka tabbatar masa da bibantaka da sifa ce ta zakata wanda ubangiji ya kafa hujja da ita akan cewa dan maraki da aka bauta wa ba wala da Musa ba Allah bane alam taraw annahu alam yaraw annahu la yukallimuhu wa la yahdihi sabila ittakhadhuhu wa kanu zalimin shi ba ku ga baya magana ba wato shikenan sifar magana sifa ce ta kamala ya za a ce gashi Allah ne ana bauta masa ba ba iya magana sai Allah ya kafa hujja da wannan akan cewa abin da suke bauta ba Allah ba inda Allah ne da ba zai sifanta da sifa ta da tsaka haka nan maji'i sifa ce daga cikin sifatun lahi al-ikhtiyariya al-fi'liya akwai sifatun zati akwai sifatun fi'li akwai sifatun zati sifa ce ta zati kamar al-ilm al-hayat wannan sifa ce ta zati akwai kuma sifatun fi'li irin su al-nuzul al-istiwa al-maji wannan sifa ce ta fi'li ubangiji yana yin su da zaɓinsa in ya ga dama yayi in ya ga dama kuma ya bari saboda haka ubangiji ya tabbatar wa da kansa almaji'u babu wanda ya sai kore wannan sifa wal malaku saffan saffa da mala'iku sahu sahu haka ubangiji zai zo tare da mala'iku mala'iku na janye da da wutar jahannama kamar da zo hadisi ko wato za a zo da mala'iku dubu saba'in suna janye da zimamin jahannama suna janye da wutar jahannama cewa burrizatil jahim liman yara za a fito da jahannama karara ga dukkan wanda yake gani kuma kowa zai ganta a ranar to a wannan ranar ubangiji ce waje a yau mai izin bi jahannam za a zo da jahannama a wannan ranar yau mai izin ya tazakkaru insan a ranar ne mutum zai wa'adan da ce ya wa'adan ya ce wa'azin da ake min yanzu na yadda ba a wa'ada da hukukira ina wa'azantuwa ina tunatarwa za ta amfani shi a ranar ai tiran gini tiran zane ya makara a duniya ya kamata ya ce ya wa'azantu amma ba a nan ba a nan ne ake aiki a nan duniya ne ake al'ama al'amalu a nan duniya a lahira kuma al'hisab al-yawmu amalun wala hisab wa gadan hisabun wala amal a yanzu a yi aiki a nan hisaba sai an je in aka je can kuma hisabi ne kuma babu magana babu magana aiki Allah ce ya komo zai rika cewa ya laitani ya kai tona ya laitani qaddamtu li hayati ya kai tona ina ma na gabatar da wani abu dan rayuwata wato ina ma na gabatar da wani abu a lokacin da nake raye ina ma na yi wani ayyuka na kwarai fallamu litta'lim ko qaddamtu li hayati hadhihi ina ma na gabatar da wani abin kirki domin wannan rayuwar tawa ko kuma qaddamtu li hayati ay qaddamtu waqta hayati wato ina ma na gabatar da wani abu lokacin da nake da rai sai ta zama Allahu bi ma'ana waqt kuma alhayat ya zama ana nufin alhayatul duniya wato rayuwar duniya ko dai ta zama ana nufin rayuwar lahira sai ta zama lafar littali zama ina ma na gabatar da wani abu don wannan rayuwar ta wata lahira ko kuma ina ma na gabatar da wani aikin kwarai a lokacin da nake rayuwata sai zama rayuwa ana nufin rayuwar duniya Allah ce fa yau fa idin la yu'adhibu 'adabahu ahad a wannan a wannan yini babu mai azaba kwatankwacin irin azabar Ubangiji. Wato babu wani wanda zai iya azaba irin da irin wacce Allah yake yi. Babu shi. Wala yufiqu wa taqahu ahad. Babu mai dauri irin daurin Ubangiji. Kaga wanda ya nuna duk wanda yake da wannan wato wanda yake yin wannan buri karshe za a ce kuzuhu ko kulluhu. ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة زرعها سبعون ذراعا فاصلوه Ubangiji ya ce, Ya yi wa nafsul mutma'inna, ya ke wannan rai wacce take da tsatsiya, iri jihi ila rafiki, koma zuwa ga Ubangiji, kira ziyatan marziya, ina mai yarda kuma a bar yarda. Annafsul mutma'inna shi ne ita ce zuciyar da take wato ainihin biyayya ga Allah take kaddamar da mahabbullahi ala mahabbi ala mahabbi wato take kaddamar da abinda Allah yake so akan abinda ita take so ita ce annabtu mutmainna ubangiji madaukakin sarki zai yi wannan ya ce ya ayyuha nafsul mutmainna ya ke wannan rai ya ke wannan zuciya wacce take da tsatsiya irji ila rabbik koma zuwa ga ubangiji lokacin da ta zo fita ubangiji zai gaya mata mala'iku za su gaya mata wannan ubangiji zai gaya mata wannan abin ta hanyar ta hanyar mala'ikunsa ki koma zuwa ga ubangiji kina bai yarda a bai yarda fakuli fi ibadi ki shiga cikin bayina na kwarai wa kuli jannati ki shiga aljannata Allah maɗaukakin sarki ya sa mu cikin waɗannan an ce da kwai hadari saboda haka za mu takaita a haka da ba ka abin da muka faɗa daidai Allah ya ba mu lada aka da muka kuskure Allah ya bai mana sallallahu alaihi wa sallam ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in